إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله عز من قائل في محكم كتابه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله بالهدى ودين الحق فأدى الأمانة ونسح الأمة وبلغ رسالات ربه حتى أضاء نور الإسلام آفاق الكون كله أخرج الله سبحانه وتعالى نبيه من أشرف القبائل ومن أشرف من أشرف القبائل ومن أشرف جنس من أشرف جنس وهم العرب ومن أشرف القبائل وهم قريش أخرج الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى من ولد إسماعيل إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأشرف بطون قريش أو أهم بطون قريش عشرة وهم بنو هاشم الذي خرج منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنو تيم الذي كان منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبنو عدي الذي جاء فيهم الذي جاء منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبنو أمية الذي كان منهم عثمان الخليفة الراشد الثالث رضي الله تعالى عنه وبنو عبد الدار وبنو جمح وسهم ونوفل ومخزوم وبنو أسد الذين كان منهم خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه هؤلاء هم أهم بطون قريش ينتهي نسبهم كلهم إلى قصي ابن كلاب الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقصي هو الذي جمع هذه القبائل بعد أن تفرقت أشتاتا فلذلك سموا بقريش والتقريش في لغة العرب يعني التجميع فجاء الإسلام فازدادت هذه القبائل قوة وتماسكا بفضل الإسلام وبفضل تعاليمه كانت فيهم خدمات بيت الله الحرام وهي موزعة بينهم فلما جاء الإسلام أبقى هذا التوزيع لهذه الخدمات فبنو هاشم هم الذين كانت لهم سقاية الحاج كانت فيهم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما كانت لبقية بطون قريش خدمات يؤدونها لحجاج بيت الله الحرام هكذا جاء الإسلام وازدادت هذه القبائل تماسكا وترابطا وتآخيا ومحبة وتآزرا جمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفضل دعوته وبتعليمه على مكارم الأخلاق فكل يحب أخاه وكل ينصر أخاه وكل يتعاون مع أخيه فنسأل الله سبحانه وتعالى بهم هذه الملة وآزر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم هكذا جمع الله سبحانه وتعالى آصرة هذه القبائل تحت قيادة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وآواه الأنصار الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا ويؤثرون على أنفسهم ولا يجدون في, في, في أنف ولا يجدون ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هكذا جمع الله سبحانه وتعالى بين قريش المهاجرين منهم وبين الأنصار فآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين هذه القبائل فصارت وحدة فصارت وحدة متماسكة كل منهم يحب أخاه كل منهم ينصر أخاه كل منهم يتعاون مع أخيه في الله وفي الله ولله ومن أجل الله هكذا آذروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصروا وآووا وجاهدوا معه حق جهاده حتى استحقوا حتى استحقوا المدح من المولى سبحانه وتعالى استحقوا وسام الشرف من رب العزة عز وجل فوصفهم برضاهم عن ورضاه عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ووصفهم بأنهم رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم وصفهم بأوصاف كريمة وصفهم بالفلاح ووصفهم بالصدق وأنزل عليهم سكينته وتوفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو راض عنهم جميعا هؤلاء هم سحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء هم الثلة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فجعلهم أبر الناس قلوبا وأعمقهم إيمانا وأشدهم إيمانا وأعمقهم علما وفهما هكذا اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه هذه هذه الثلة الذين وقفوا معه في السلم والحرب الذين وقفوا معه في الشدة والرخاء الذين آزروه ونشروا دينه من بعده حتى جاءنا هذا الإسلام ونحن اليوم نتمتع بهذا الدين ونتردى عن هؤلاء الثلة رضي الله عن سحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهم أجمعين هذه هي الصورة الصورة البيضاء الناصعة بشهادة القرآن وبشهادة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشهادة التاريخ هذه هي الصورة البيضاء النقية التي تظهر لك تظهر لك كمال هذا الدين وتظهر لك صلاحية هذا الدين وأنه دين بشريعته وعقائده وأخلاقه وتعاليمه صالح لكل زمان ومكان إنه هو الدين الذي أصلح تلك الأمة فصارت خير أمة أخرجت للناس فهو, فهو هذا الدين الذي يستحق أن يقدم للبشرية اليوم وأن يقال للبشرية إن هذا الدين هو الذي أصلح تلك الأمة وجعلها رابطة واحدة وجعلهم متحابين متآخين, متآخين متعاونين رحماء بينهم هذا الدين هو الذي يستحق بشريعته وبأحكامه أن يؤخذ في كل مكان وفي كل زمان هكذا يفتخر كل مسلم يفتخر كل مسلم بتاريخه وبالإنجاز الذي قدمه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إنجازا لم يقدمه أحد من من المصلحين الذين عبروا عبروا تاريخ البشرية كلها لا يعرف التاريخ فاتحا ولا قائدا ولا سياسيا بل ولا من الأنبياء والمرسلين من نجح في دعوته كما نجح هذا النبي هذا النبي الأمي بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه لكن هناك فئة شرذمة قليلة من الناس لم يعجبهم هذا النصر الذي أهرسه هذا النبي في هذه المدة القصيرة لا تتجاوز ثلاثة وعشرين عاما لم يرقهم هذا ولم يعجبهم أن يقول التاريخ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجح في دعوته وقدم للبشرية أرقى منهاج للإصلاح يجب أن تتبعه في كل زمان ومكان لم يعجبهم كل هذا فطعنوا في تلك الثلة فزوروا التاريخ ووضعوا أخبارا كاذبة ليطعنوا في صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويتهموهم بالخيانة والكيد والمكر والحقد والحسد والظلم والاعتداء على حقوق أهل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هكذا أرادوا أن يصوروا تلك الصور تلك الثلة وهذه هي الصورة السوداء القاتمة التي أرادوا أن يقدموها كشهادة للتاريخ للأعمال للعمل الذي قام به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقولون للت... يقولون للعالم هذه هي المدرسة التي تخرجت على يد أفضل معلم عرفته البشرية صلوات الله وسلامه عليه ليقولوا للعالم هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلح ولم, ولم يكن له أن يصلح أمة في زمن الوحي فماذا تتوقع أن يقول الأعداء أن هذا الدين إن كان هذا الدين في حياة صاحبه ورسوله لم ينجز شيئا وإنما أخرج للأمة أناسا ظلمه أناسا خونه أناسا ملأهم ملأ امتلأت قلوبهم بالحسد والغل فماذا عسى أن يكون لهذا الدين أن يكون لهذا الدين ما يقدمه للبشرية اليوم حتى تصلح حتى تأخذ قدمها على هذه الأرض حتى ترسخ قدمها على هذه الأرض لا شك أن هذا تشويه للدين فلا يمكن لعقل لا يمكن لإنسان له مسحة من العقل أن يتقبل هذا إلا إذا كان من أولئك الذين وصفهم المولى عز وجل في كتابه بقوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون إن لم يكن الإنسان مغفلا إلى هذا الحد لا يمكن أبدا أن يقبل بهذه أن يقبل بهذه الصورة أن تكون هي صورة أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أناسا لم يعرف التاريخ قط أناسا أجمل صورة ولا أحسن حياة من هؤلاء الثلة رضي الله عنهم جميعا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi ubangiji subhanahu wata'ala a cikin littafinsa yana cewa hakika Allah ya yi baiwa ga muminai yayin da aiko musu wani manzo daga jinsinsu da yake karanta musu ayoyinsa yake sanar da su ilimin littafi da hikima kuma hakika sun kasance gabanin bayyanarsa suna cikin bata mabayyani hakanan yake cewa wallazi ba'atha fil ummiyina rasula shine wanda ya aiko da manzo a cikin waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu su ne larabawa yana karanta musu ayoyinsa yana koyar da su littafi da hikima kuma hakika sun kasance gabanin bayyanarsa gabanin zuwansa suna cikin bata mabayyani Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa alihi sallama da gaskiya da addinin gaskiya da shari'a ya haskaka duniya da da'awarsa ya yada gaskiya ko ina da ina ya isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala ya bayar da amanar ya sauke amanar da ubangiji subhanahu wata'ala ya dora masa bai bar duniya ba har sai da ya isar komai da komai wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da ya isar wannan annabi da Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi daga mafi daukakar jinsi na larabawa ya fitar da shi daga mafi daukaka mafi falalar kabila ta quraishawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da imam muslim da tirmidhi suka ruwaito daga wasilat ibn al-asqa radiyallahu ta'ala anhu yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa Allah ya zabo kinana daga ƴaƴan annabi Isma'il sannan ya zabi Qurayshawa daga cikin ƴaƴan kinana sannan ya zabo banu Hashim daga cikin Qurayshawa sannan ya zabo ni kuma daga cikin banu Hashim haka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya fito da shi daga mafi daukakar kabila kuma mafi daukakar gida shine gidan Banu Hashim Qurayshawa akwai manya-manyan gidaje waɗanda suka haɗu masu muhimmanci wanda su ne suka haɗu suka samar da kabilar Qurayshawa akwai Banu Hashim wanda daga nan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito akwai Tayyib wanda daga nan ne sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya fito akwai banu adi wanda daga nan ne sai na umar radiyallahu ta'ala anhu ya fito akwai abduddar banu abduddar akwai juma akwai saham akwai ainihin banu umayya wanda daga nan ne sai na usman radiyallahu ta'ala anhu ya fito akwai naufal akwai banu makhzum akwai banu makhzum akwai kuma banu asad wanda daga nan ne ainihin ummul mu'minina khadija radiyallahu ta'ala anha ta fito haka nan daga ciki ne zubair ibn al-awwam ya fito waɗannan gidaje su ne manya-manyan gidajen da suka haɗu suka ainihin zama ƙuraishawa kuma dukansu nasabarsu tana cikewa zuwa ga kakan annabi sallallahu alaihi wa sallama na hudu shine qusay ibn kilab qusay ibn kilab shine ya tattara waɗannan kabilu bayan da suna awarwatse ya tattara su daga lokacin aka sa musu suna ƙuraishawa ƙuraish a larabci tana nufin tattarawa saboda haka da ya tattara su sai aka sa musu wannan suna ƙuraishawa waɗannan ƙabilu na ƙuraishawa da waɗannan gidaje na cikin ƙuraishawa su ne suke riƙe da sha'anin kula da ɗakin allah mai alfarma tun lokacin jahiliya da zuwa musulunci ya zo ya bar kowa aikinsa kowane gida da abin da yake kula da shi cikin abin da ya shafi hidima ga hujjaji baitullahi haram annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da musulunci sai ya sa waɗannan gidaje suka ƙara ɗinkewa suka ƙara haɗewa suka zama abu suka zama tsintsiya abin da maɗaurin ki ɗaya haka suka samu koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama suka samu koyarwa ta alƙur'ani suka samu ladubba da ɗabi'u na musulunci ya kasance sun zama al'umma guda ɗaya suna masu son junansu suna masu taimakon junansu suna masu agajawa junansu haka waɗannan al'umma suka kasance a makka har lokacin da kuma suka yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan ainihin matsalamba da ƙuraishawa suka riƙa yi musu da sauran kafiran ƙuraishawa suka riƙa yi musu a makka suka yi hijira zuwa madina a can suka haɗu da al'ansar su ne mutanen madina waɗanda suka tarbi annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka zo tare da shi suka taimaka musu suka ba su matsuguni suka taimaka ma wasu da sana'ar yi waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya yabe su ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim sannan waɗanda suka suka tanadi gida kuma daman sun tanadi imani a zukatansu gabanin muhajiruna su yi hijira zuwa madina suna son waɗannan da suka yi hijira zuwa wajensu su ne muhajiru ba sa jin wata damuwa don sun ɗauki wani abu na sun ba su wa yu'thiruna ala anfusihim suna ma fifita waɗannan muhajiruna akan kin kansu walau kana bihim khasasa ko da ko su suna da matsananciyar bukata sukan ɗauka su bayar su haƙura su da tasu bukatar Allah ce duk wanda aka tsare masa aka tsare shi daga rowar kansa to waɗannan su ne masu samun babban rabo haka nan waɗannan sahabbai almuhajiruna da al'ansar suka zauna ƙarƙashin inuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da da'awarsa suka kasance tare da shi a cikin kowane yanayi a halin zaman lafiya ko a cikin halin yaƙi a halin ana cikin jin daɗi da yalwa ko a cikin ana cikin matsatsi suka zamo masu bashi shawarwari suka zamo masu ainihin taimaka masa suka zamo sojojinsa su ne mamunsa a masallaci su ne abokan cinikinsa su ne abokan auratayyarsa su aura ya aura daga wajensu ya aurar musu 'ya'yansa haka suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu daga cikinsu suka yi shahada a wajen kare wannan addini suka rasa rayukansu wasu daga cikinsu suka jikkita wasu daga cikinsu suka rasa dukiyoyinsu wasu daga cikinsu suka haƙura da iyayensu wasu suka haƙura da 'ya'yansu ba don komai ba don su taimaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama su cicciɓa wannan addinin su ga cewa wannan addinin ya je duk inda ya kamata ya je duk inda allah subhanahu wataala ya kaddara masa zai je wannan ita ce al'umma da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya kasance tare da su ya zaɓa masa su su zamo sahabbansa su zamo a jikinsa waɗannan sahabbai zaɓi ne na Allah ba annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya yi wa kansa ba Allah shi ya ga dama ya zaɓo su shi ya fito da su daga cikin danginsu ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas aikin Allah ne shi ya fito da su ya hada su da annabi sallallahu alaihi wa sallama dan su taya shi aikin da Allah subhanahu wataala ya dora musu ubangiji subhanahu wataala ya cika alqur'ani da yaban su aka yabe su Allah ya ce sun yarda da shi ya musu shaida da cewa sun yarda da shi ya ce kuma shi ma ya yarda da su kuma ya ce ya musu tanadin aljanna ya ce ya gafarta musu ya musu afuwa ya yafe musu ya ce ya saukar musu da nutsuwa a zukatansu ya ce shi ya san abin da yake cikin zuciyarsu ya yi musu shaida da cewa a tsakankaninsu a junansu masu son juna ne da tausayin junansu haka allah subhanahu wata'ala ya cika alkur'ani da ayoyi masu yawa na yaban sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam na batun darajarsu da matsayinsu da karamcinsu da irin alkawarin da allah subhanahu wata'ala ya yi musu na aljanna ranar gobe kiyama haka shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta yabansu wannan shine hoto na haƙiƙa hoto mai hasken gaske mai ban sha'awa wanda tarihi wanda alkur'ani da sunna da tarihi suke bayarwa na waɗannan al'umma shine abin da suke bayarwa na waɗannan al'umma duk wanda zai karanta alkur'ani ba zai ga ana sukan sahabbai ba duk wanda zai bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai ga ana sukan sahabbai ba hakanan idan ka zo ka karanci tarihi daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama har komawa shi ga Allah zaka ga cewa waɗannan bayan Allah su suka tsaya kai da fata suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da suna neman wani abu a wajensa ba face yardar ubangiji subhanahu wataala wannan shine hoto na hakika da ainihin dukkan wani mai adalci mai san gaskiya zai gani na waɗannan al'umma wannan kuma ita ce aƙidar kowane musulmi na ƙwarai dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai an samu wasu karkatattu fanɗararru tsirari a cikin al'umma waɗanda suka so su soke dukkan wannan tarihi su ɓata shi su gurɓata shi su fito da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani baƙin hoto mara kyan gani su fito da su cikin wani tarihi cikin wani labari mara jin daɗi mara daɗin ji suka tuhume su da cewa maha'inta ne mayaudara ne maƙaryata ne azzalimai ne munafukai ne ɗan ta'adda ne macuta ne sun ci mutuncin iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam haka suka fito da suka dubi manya-manyan sahabbansa waɗanda ya fi ji da su ya fi jawo su jiki suka fi ainihin kwarara musu tuhumce-tuhumce iri-iri domin a zatansu idan sun iya kai waɗannan manya-manyan sahabbai abubakar da umar da usman da sauran al'asharatul mubashari na biljanna sun kai su ƙasa to sauran ba za su yar bigewa ba amma duk wanda yake mutum ne mai hankali babu yadda za a yi wannan ya shiga ƙwaƙwalwarsa mu musulmi alfahari ne alfahari muke da cewa a tarihi babu wani annabin allah da aka taɓa aikowa babu wani wanda ya taɓa tashi cikin al'ummarsa da zimmar zai kawo gyara babu wani mayaƙi da ya shiga ƙasashe domin ya shigar da manufarsa a ƙasar ya kawo musu canji da ya samu nasara ya tabbatar da abin da ya zo ya tabbatar irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara annabi ya ci nasara kuma koyarwarsa ta yi amfani kwarai da gaske kuma almajiransa su ne mafi haske mafi ilimi mafi imani da gaskiya cikin dukkan wata almajiran wata makaranta da aka taɓa yi a tarihi annabi sallallahu alaihi wa sallama shine annabin da yafi kowa shine malamin da yafi kowa iya tarbiya yafi kowa iya gyara gyara al'umma amma akwai wasu saboda yahudanci saboda maguzanci suka ga cewa wannan tarihi bai kamata ya ci gaba da zama haka ba ya kamata mu lalata shi mu ɓata shi mu tozarta waɗannan mutane mu ce da su maha'inta mu jefe su da dukkan wata mummunar sifa saboda ba su ji daɗi a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi nasara a rayuwarsa ba abinda suke so a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya shekara ashirin da uku yana da awa yana karantarwa yana ba da tarbiya amma ashe duk kamar rubutu yake akan ruwa ba nasara bai dace ba babu shakka babu wata kalma mafi muni da za ka fuskantar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ba su yi sha'awa a ce yau tarihi zai ba da labari cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafuwar duniya ba a taɓa samun wani da ya yi nasara a cikin da'awarsa ba irin annabi sallallahu alaihi wasallama ba su so haka ba don haka suka lalata aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta fuskar tarihi suka lalata shi ta fuskar labarai suka lalata shi ta fuskar hadisai suka ce duk abin da ake faɗa ba haka ba ne ƙarya ne waɗannan mutane ridda ma suka yi babu shakka babu wani mutum mai hankali mai tunani da za a gabatar masa da irin wannan hoto na sahabbai kuma kwakwalwar shi ta yarda ya karbi wannan a matsayin addini ne ya karbi wannan a matsayin haka annabi sallallahu alaihi wasallam aikinsa ya kasance daga ƙarshe aikinsa ya tashi a banza bai yi nasara ba babu mai tunanin da zai yi haka domin rushe addinin ne gaba ɗaya saboda me saboda alƙur'anin da muke karantawa aka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma mu muna alfahari muna cewa wannan karantarwar da yayi ita ta gyara wannan al'umma ta mai da su wato jiki daya kamar yadda Allah ya ce wa allafa baina qulubihim Allah ya hada zukatansu muka ce wannan alqur'anin da ya gyara wannan al'ummar ta zo tana son junanta tana kaunar junanta suna taimakawa junansu shine addinin da zai gyara kowace al'umma idan ta lalace haka muke faɗa haka muke nanatawa kuma wannan ita ce aƙidar mu sai wani ya zo ya ce ko kaɗan wannan alƙur'anin da aka saukar da shi ga annabin da aka saukarwa ya karantar da shi ya nanata ya yi tarbiyyar amma bai yi tasirin komai ba lalacewa yi to ashe yau kai kana da kai mai irin wannan aƙidar kana da bakin da zaka cewa al'umma ta dawo ga alƙur'ani in ta rike shi za ta gyaru idan shi wanda aka saukarwa da alƙur'anin ya rike alƙur'anin bai iya gyara al'ummarsa da shi ba kaga rushe addini ne ake so ai gaba ɗaya saboda yahudanci da maguzanci to amma saboda rashin hankali wasu da rashin tunani sai aka yadda aka karɓi wannan a matsayin cewa addini ne a matsayin cewa abinda za a ainihin bauta kusanci Allah da shi abinda tarihi ya gaya mana alaƙar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama alaƙa ce mai ƙarfin gaske alaƙa ce da ta ƙullu tun kahuwar musulunci har bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ka ɗauko gidan banu taim gidan sayyidina abubakar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure aisa aisha ummul mu'minina wanda ita ce matar da ya fi so cikin matansa sallallahu alaihi wa sallama a ɗakin ta ya rashin lafiya a nan ya rasu a nan aka binne ta a nan aka binne shi haka nan sayyidina abubakar bayan ja'far ibnu ali ibnu abi talib ja'far ibnu abi ibnu abi talib ja'far ibnu abi talib dan uwan ali ibnu abi talib ya rasu a yakin mu'ta yayi shahada matarsa asma'u bintu umais sayyidina abubakar ne ya aure ta ta haifar masa ɗansa muhammad bayansa bayan abubakar ya rasu sayyidina ali ne ya aure asma'u din ya kuma riƙe ɗan gidan sayyidina abubakar muhammad ya rene shi ya girma har ma lokacin khalifancinsa ya ba shi gwamna a masa iyayya tana sa a yi haka muhammad ibnu ali ibn al-Husayn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn wanda ake kira da Muhammad al-Baqir shi yake auren Ummu Farwa bint al-Qasim ibn Abi Bakr matarsa yar sai yar yar jikar sayyidina Abubakar ce uwarta uwar matarsa ita ce Asma'u bint Abdurrahman ibn Abi Bakr suka haifi ɗansu shine Ja'far as-Sadiq wanda yanzu su waɗannan shi'a suke tutiya da cewa shine limamin su limamin nan nasu mahaifiyarsa jika sai na abubakar ce babanta da babatta duk suna da nasabarsu ta cike ne da sai na abubakar shi yasa yake cewa walada ne abubakar marratai ce sau bi abubakar ya haife ni saboda mahaifiyarsa mahaifiyarta mahaifiyarsa ita ce ummu farwa bintul qasim mahaifiyarta ita kuma ita ce asma'u binta abdurrahman ibn abi bakar hakanan za mu ga in ka dawo gidan banu adi gidan sayyidina umar gidan su sayyidina umar za ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure hafsa yar gidan sayyidina umar tana daga cikin ummul mu'minina har yar su tana matarsa sayyidina umar a lokacin khalifancinsa ya auri ummu kulthum bintu ali ibn abi talib yar gidan sayyidina ali sayyidina umar ne ya aure ta ummu kulthum din nan ya take gana na fatima yar na na fadima ce jikar annabi ce sallallahu alaihi wasallama umar ya aure ta sayyidina ali ya bashi aurenta ta haifan masa yaya biyu da ruqayya da zaid hakanan idan ka zo cikin gidan banu umayya za ka ga babu ma wani gidan da suke suke surukutaka da gidan annabci irinsu kuma su ne yanzu ake yawo ana zagi ana la'anta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aurar da yasa ruqayya ga Usman daga gidan Banu Umayya ya fito bayan ta koma ga Allah ta yi wafati annabi ya auren masa da yar uwarta Ummu Kulthum sannan bayan wannan ɗansa Aban ibn Usman shi ma ya auri Ummu Kulthum wata Ummu Kulthum bintu Ja'far ibn Abi Talib yar uwarsa yar uwar dan uwar sayyidina Ali dan sayyidina Usman shi ya aure ta Aban ibn Usman sannan jikokin sayyidina Usman su ma haka suka auri ƴaƴan gidan iyalan Annabi sallallahu alaihi wa sallama Marwan ibn Aban ya auri Ummul Qasim bintul Hasan ibn al-Hasan ibn Abi Talib wannan jika ne ga sayyidina Usman haka nan Abdullahi ibn Umar ibn Usman ya auri Fatima bintul Husayn Fatima bintul Husayn ibn Ali ibn Abi Talib mahaifinsa mahaifinsa shi wannan abdullahi din mai auren jikar sayyidina ali mahaifinsa mahaifiyarsa yar gidan sayyidina muawiya ce ana ce da ita ramla yar sayyidina muawiya ce mahaifiyarsa shi kuma yana auren jikar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu abdullahi ibnu umar zaid ibnu amr ibnu usman shi kuma ya auri sukaina bintul husayn ibn ali ibn abi talib ya aure shi kuma jika sayyidina ali sukaina shi kuma jika ne ga sayyidina usman muawiya ibn marwan shi ma daga gidan banu umayya yake shi ya aure ramlatu bintu ali yar gidan sayyidina ali abdul malik ibn marwan ibn al-hakam wanda shi ma ɗaya ne daga cikin gidajen gidan banu umayya ya aure ummu kulsum bintu abdullahi bin ja'far haka gidajen za ka gansu gaba ɗaya su rututaka suke da aurata suke suna sanya wa 'ya'yansu sunayen waɗannan sahabban amma wani jahili sha-sha-sha wanda bai san komai ba an zo an nuna masa cewa ai waɗannan gidajen rigima suke fada suke an cuce su saboda haka ya sa bakar riga ya riƙe tuta yana zagayawa gari yana tala'anta su yana zagin su ga zaman lafiya da Allah ya sa tsakanin su yace ruha ma ubainahu haka suke lokacin annabi haka suke bayan duk waɗannan aurace auracen da na ambata yawancin su bayan abinda duk ya faru tsakanin su aka yi shi saboda haka yan uwa musulmi mu tsaya mu nemi sanin addini na hakika mu rike gaskiya mai aiki da ita mu yi kokarin sanar da yan uwan mujahilai musamman mutanen ƙauye da ake rudar su yanzu lokaci yayi a wannan watan Muharram goma ga wata da lokacin da musulmi suke azumi su dabbaka sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama za a fito da yara da mata a riƙa bi da su kwararo kwararo cikin rana an sa musu baƙaƙen kaya ana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da sunan addini ake Allah subhanahu wataala nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon kauce mata اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر